إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم معاشر المسلمين من النار عباد الله يقول سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في هذه الآية الكريمة يعيد الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين ويذكرهم بزوال الدنيا والفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى ومحاسبته تعالى لخلقه على ما عملوا وبمجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر ويحذره الله عقوبته فقال تعالى واتقوا يوما ترجعون إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذه اليوم هذا اليوم يا عباد الله يوم عظيم يوم لا بد لا يوم لا بد منه يوم فيه ما فيه من الهوان والشدائد وصفه الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات قال تعالى يوم لا ينفع فيه يوم لا ينفع فيه يوم لا يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم ترونها تذهل كل مرضئة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم لا يغني مولا عن مولا ولا يوم لا يغني مولا عن مولا ولا يجزي والد عن ولده يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا هذا هو يوم القيامة يوم تعرضون الخلائق على الله تبارك وتعالى لا تخفى منه خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ ينادي الله سبحانه وتعالى ويقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فيجازي الله سبحانه وتعالى عباده ويوفي ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه انظر يا عباد الله كيف وصف الله تبارك وتعالى ذلك اليوم العظيم وحينئذ تؤرض الميزان والكتاب فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت عني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرقها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يغض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا هميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون عباد الله هكذا وصف الله تبارك وتعالى ذلك اليوم العظيم وقال تعالى فليس له اليوم هاهنا هميم ولا طعام إلا من جتلين لا يأكله إلا الخاطئون وفي هذا الكتاب فيه كل شيء مما عمل الإنسان ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أهتاها ووجدوا ما عملوا هاضرا ولا يظلم ربك أهدا أيها المسلمون الكرام في هذا اليوم ينقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وأما الذين صيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب هذان هما داران يوم القيامة الجنة أو النار وليس لخلق غيرهما ولا بد من دخول أهلهما واختر لنفسك يا عباد الله أيهما تريد الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار أدى يا ليت شعري بعد الموت ما الدار الدار الجنة الخلد إن أملت بما يرضيه إلى وإن خالفت فالنار هما ما للناس غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار فيا أيها المسلمون تذكر هذه اليوم وهذا المشاهد ماذا قدمت وماذا أعطيت أما هو ذاتك إلى الإما هو ذاتك إلى ذاك اليوم العظيم التي ارتهلت مقبلة وهل تصلي كما تحب كما يحبه الله ويرضى أتصلي أتصل رحمك أتخاف الله في معاملتك وفي أبواك وماء إخوانك وماء زملائك وماء الناس كلهم أتخاف ربك في تجارتك أتجتنب خبائر الذنوب والصغائر كيف أنت وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أتتعلمها كيف أنت والقرآن أتتعلمه وتعلمه أتعمل بما فيه فاتقوا الله أيها العبد وألم أن, ما أن أمامك الآن فرصة يقول شمس الدين ابن القيم أتي اشتري لنفسك اليوم والسوق قائمة والثمن موجودة والبضائع رخيصة فسيأتيك على تلك السوق والبضائع يوم لا تسل فيه قليل ولا كثير عباد الله توبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله أيها العبد هذه فرصة لك لتتوب وترجع إلى الله تعالى قبل أن يفوتك الأوان قبل أن يفوتك الأوان ولن يؤخر الله النفس إلى نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون تب إلى الله تعالى قبل أن يقال فلان مات ويذهب بك إلى القبر فكيف يا ترى أول أول ليلة في القبر ماذا أعطيت لأول ليلة ت... لأول ليلة تجيء تجيئك بها إلى القبر أما علمت أنها ليلة شديدة بكى منه العلماء والفقهاء والهكماء والهكام والمحكومون والأغنياء والفقراء وشمرها الصالحون الأتقياء فارق الموضوع المرقة يوما ففارق السكون القبر أول ليلة بالله كل ما يقول قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان رأس عمر بن الخطاب على فكره في مرض الذي مات فيه فقال لي فقال لي ضاء رأسي فوضعته على الأرض فقال عمر ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي وبكى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في مرض موته فقال فقيل له ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن فقال أما إني لا أبكي على الدنيا ولكن أبكى على بؤد السفر وقلة الذات وإني أمسيت في صعود على الجنة الجنة أو النار لا أدري أيتهما يؤخذ به وكان ربيع بن خسيب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا ربيع والله لو رأيك النبي لو رأيتك لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك كان رحمه الله يتجهز ليلة يتجهز لتلك الليلة ويروى ويروى أنه حفر في بيته حفرته فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل فيها وكان موكل نفسه أنه قد مات وندم وسعى رجعه فيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا فيقول فيما تركت كلا ويجيب نفسه بنفسه فيقول قد رجعت يا ربي فيروى فيه فيرى ذلك في فيرى ذلك في ذلك الأيام أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة والاجتهاد والخوف والوجل فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون وتذكروا دائما هذه اليوم العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka ya ku bayan Allah hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka shine mafi gaskiyar zance yana cewa a cikin littafinsa ku ji tsoron wani yini rai ta ji tsoron wani yini wannan yini shine ranar da ake mai da bayi zuwa ga ubangijinsu sannan kuma a wannan yini ana cika ma kowace rai aikin da ta aikata wanda yake na alkhairi da kuma wanda yake na sharri su bayi a wannan yinin ba a zalunta su daidai da kwayar zarra hakika a cikin wannan aya ubangiji mabuwayi da ɗaukuka yana yi ma bayansa wa'azi da kansa yana tunasar da su gushewar duniya da karewar abin da ke cikinta na dukiya da kayan aras da kayan ado da abin da ke shagaltar da mutane ga baki daya ubangiji ya nema su wa'azi da kansa a cikin wannan aya sannan ubangiji yana tunasar da bayin kusantowar ranar tashin kiyama da kuma komawa zuwa gare shi subhanahu wata'ala da kuma bincike da zai yi ma bayi cikin dukkan abin da suka aikata da kuma sakamako wanda za a baiwa kowa sakamakon da ya dace da shi idan mutum ya aikata alkhairi sai sakamako ya zanto mai kyau idan kuma ya aikata mummuna sai sakamako ya yi muni Allah ya sauke ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana tsoratar da mu kawunansa ya ku bayan Allah Allah yake cewa rai ta ji tsoron ranar da za ta koma zuwa gare shi sannan kuma a wannan ranar za a cika ma kowa aikin da ya aikata wanda duk ya aikata ayyuka waɗanda suke na kwarai to sakamakonsa yana can yana jiransa a ranar ba za a zalunce shi ba wannan rana ita ce ranar tashin kiyama ya ku bayan Allah rana ce wadda take babba kuma rana ce wadda babu makawa a tattare da ita titi ne wanda ba wanda ya isa ya kauce masa kwanaki ne waɗanda suke ƙididdigaggu waɗanda Allah ke lissafawa da kuma ainihin numfashi Allah ta'ala ya siffanta ta da siffofi masu tarin yawa kuma ya ambace ta da siffa wadda take mai tarin yawa a cikin littafin Allah Allah ta'ala a karan farko yake cewa ku ji tsoron wannan rana wannan ranar idan ta zo babu ciniki a cikin wannan ranar kuma babu soyayya sannan kuma babu ceto sai wanda aka yi magizini wato a duniya dai bayi suke yin ciniki a duniya dai kuma bayi suke ceto a duniya ne kuma bayi suke nuna kauna zuwa ga ‘yan uwansu amma lahira duka waɗannan an kore Allah ta'ala ya ce kafirai a wannan ranar su ne azzalimai waɗanda za a shigar da su gidan azaba a wata ayar Allah yake cewa wannan ita ce rana wanda kowane rai zai samu abin da ta aikata a halarce yana jiranta dukan wanda ya aikata mummunan aiki a ranar zai yi buri dama a ce tsakaninsa da wannan mummunan aikin kamar inda rana take fitowa da kuma inda take faduwa Allah yana tsoratar da ku kawunansa Allah yana tsoratar da shi ko bayan Allah ku ji tsoronsa lalle ubangiji mai tausayi ne ga bayansa a wani ayar Allah ta'ala yake cewa a wannan rana rana ce wanda fuskoki za su yi fari wasu kuma fuskokin za su yi baki irin sannan ga tashin hankali ya rufe su wannan ita ce ranar da Allah ya siffanta ta da cewa a wannan rana Allah zai tambayi manzanni da ya turo zai tara su ya tambaye su ya ce da me aka an samu ku da kuke kira bayi zuwa ga bauta mani saboda rudewa da kidimewa annabawa da manzanni za su ce ya ubangiji ba mu da wani ilimi ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanar da mu lalle kai ne masanin abin da yake a koye ita ce rana wadda Allah ta'ala ya ba mu labari da cewa wannan rana rana ce wadda idan ta zo za ka ga dukkan wadda take ma'abuciyar shayarwa ta jefar da abin da take shayarwar rana ce wadda dukkan mai ciki take haifa cikin rana ce wanda za ka ga mutane kamar sun bugu suna cikin maye amma ba maye ba ne ba azaba ce suka gani a fili sannan kuma babu wurin gudu Allah ya ta'ala ya ce azaba ce suka gani mai tsanani rana ce wanda Allah ta'ala ya siffanta ta da cewa a wannan ranar wato dukiya ba za ta yi amfani ba ballantana ya'ya rana ce wanda kawai zuciya wanda ya je ma Allah da tatacciyar zuciya shine mai kubuta a wata surar Allah ya ce wannan ita ce rana rana ce wanda rai ba za ta iya yin magana ba in ba da izinin ubangiji ba fuskoki gabaki ɗaya sun kaskantu idanuwa sun tsorata zukata sun tsorata zuwa ga ubangiji ba wanda ya ya magana ko ya daga kansa in ba tare da izinin ubangiji ba ita ce wannan rana Allah ta'ala ya ce mutane suna kasuwa kashi biyu daga cikin su akwai wanda yake shaki mara rabo dan wuta daga ciki kuma akwai wanda yake dan aljanna wannan ita ce rana wanda Allah ya ce ranar da za a canza wata ƙasa wadda ba wannan ƙasar da kuke takawa ba sannan za a bijiro da bayi gaba ɗayan su zuwa ga makaɗaici wanda yake marin jayi shine Allah a wata sura Allah ta'ala yake ita ce rana wanda rai zai zo yana jayayya da kansa sannan kuma za a cika maram abin da ta aikata na alkhairi za a ba ta sakamakon abin da ta aikata na sharri su bayi ba a zalunta rana ce wanda Allah ta'ala yake cewa mai gida ba zai wadatar ma dan gida da komai ba dan gida ba zai iya wadatar da mai gida da komai ba rana ce wanda Allah ya ba mu labari da cewa a wannan ranar na ba zai iya amfanar da ubansa wani abu ba haka nan uban da ya haifa ba zai iya amfanar da abin da ya haifa da wani abu ba kowa al'amarin gabansa ya ishe shi wannan ita ce ranar tashin kiyama ya ku bayan Allah rana ce wadda za a bijiro da bayi gaba ɗayansu zuwa ga ubangiji ba ɗaya wanda ya isa ya koye a ce an tafi wajen hisabi shi ya koye babu a wannan rana Allah ta'ala ya faɗa cewa a wannan rana babu wani abin da zai iya koyewa ga ubangiji wannan rana Allah ta'ala zai yi kirari wa kansa yake to waye wane ne mai mulkin duniya wake da duniya da kuma abin da ke cikinta kuma waye mamallakinta Allah zai ansa ma kansa da kansa cewa yau mulki yana ga makaɗaici marin jayi shi ne Allah a wannan rana ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce za a cika marai abin da ta aikata dukkan wanda ya aikata aiki na kwarai daidai da kwayar zarra zai gansa hakanan wanda ya aikata aiki na sharri daidai da kwayar zarra zai gansa ya kai bawan Allah tuna wannan rana a wannan rana ce ubangiji ya ce za a jami zani da kuma littafi dukkan wanda aka ba shi littafinsa a hannunsa na dama za ka ga yana yawo cikin mutane yana cewa ku kalli littafi na hakika ne na tabbatar cewa yau za a yi man hisabi wanda yake mai sauki irin waɗannan mutane da suka karfi littafinsu a hannunsu na dama suna a cikin ni'ima wadda take yardacciya a cikin wata rayuwa wadda take na ni'ima a cikin aljanna wadda take madaukakiya wanda kayayyakin marmari a cikin gidan aljanna a kusa suke za a ce da su ku ci kuma ku sha a wadace cikin abu saboda abin da kuka aikata cikin kwanakinku na rayuwarku na duniya amma wanda aka ba shi littafinsa a hannun hagunsa shi kam zai rika cewa ya kai tona yau na shiga uku yau na lalace kai ni ba amma ba ni littafin nawa ba kuma ban ma san menene hisabi na ba sai ka ji yana cewa ya kai tona da ma a ce da mutum da na mutu ba tashe ni ba hakika dukiyata ba ta amfana mini komai ba matsayina da nake karewa da kujerata da nake karewa da ƙarya da yaudara da haƙinci yau dukkaninsu sun ɓace gabarina Allah zai ce ma mala'iku ku kama shi sannan ku kunkunce shi ku ɗaure shi sannan ku jefa shi a cikin wutar sa'ira sannan ku ɗaure shi da sarƙa wanda kamun mala'ika kamun jira'i saba'in ne na mala'ika sai a ɗaure shi a wurin Allah ya ce saboda ya kasance baya yin imani da Allah duk abin da aka ce Allah kawai yake yi shi a wurinsa sai yake ganin akwai bokaye ma da yan tsubu suna yi laifinsa na biyu baya kwadaitawa daga abincin matalauta a'a abincin matalautan ma maimakon ya ba su shi haramta musu yake yi haƙƙin mutane in ya zo hannunsa dannewa yake yi Allah ya ce to a yau baya da mataimaki baya da majibincin al'amari baya da ɗan uwa da zai taimaka masa ballantana fadawansa masu gaya masa karya baya da wani abincin da zai ci sai abin da ake kira gifli wato ruwa na ɗiwa ne tsoyi wanda ke kwararowa daga azabar da ake mai yan wuta ba mai kinkirin wannan ruwa sai masu ganganci waɗanda a ce Allah ya ce su ƙi a ce Allah ya ce a bari su ƙi hannuwa a ce Allah ya ce kar a yi su buga ƙafa su ce sun yi ya ku bayan Allah ku tuna cewa hakika wannan littafi da za a bai wa kowa ayyukanka ne ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya tattara na shekarar ka sittin ko saba'in dama da Allah ya baka dukkan abin da ka gani a cikin littafin naka ne a zalimai a wannan lokacin za ka ji suna cewa wannan wani irin littafi ne baya barin karamin laifi ballantana babban laifi biya biya lissafa su bayi suka samu ayyukansu a halarce ubangijinka baya zalunta su daidai da bayan zarra ya ku taron musulmi masu girma hakika wannan rana mutane suna kasuwa kashi biyu wani bangaren suna a cikin aljanna Allah ka sa da mu a ciki wani bangaren suna a cikin wuta wadda take mai tsananin zafi Allah kiyaye Allah ce lalle waɗannan waɗanda suka rabauta da shiga cikin gidan aljanna da waɗannan waɗanda suka rabauta da shiga cikin gidan azaba dukkaninsu ubangiji su bai zalunce su ba ubangiji ya yi masu adalci Allah ce waɗannan waɗanda suka samu shiga cikin gidan wuta suna a ciki babu zaune babu tsaye babu komai da suke ji sai taratsi da hargowar wutan suna kihu a ciki a kawo masu agaji ko ba za a kawo ba amma waɗannan waɗanda suka rabauta suka shiga gidan aljanna suna masu dawwama a ciki matuƙar samai da ƙasai suna tsaye a kan ginshikensu har zuwa abin da Allah ya so wannan kyauta ce ta Ubangijin ka wadda take ba mai yankawa ba ya ko bayan Allah waɗannan su ne gidaje guda biyu na ranar tashin kiyama ko dai a cikin gidan aljanna ko kuma a cikin gidan wuta babu makawa ga halitta ba su da wani gida bayan sun mutu sai tsaye daga cikin gidajen nan guda biyu babu makawa sai an shiga duba ka gani ya kai ɗan uwa mai karamci wani gida ne a yau za ka iya yi makanka hisabi duba da ayyukanka da kake aikatawa ina ne yanzu da za ka mutu a ina ne kake tsammani makomarka wani mai hikima yake cewa ita mutuwa wato hanya ce wanda dukkan mutane sai sun taka ta ya kai cona ya hasara ta ya lalacewa ta bayan mutuwa a wani gida ne zan kasance zan kasance ne a gidan aljanna idan ka aikata aiki na kwarai cikin abin da Allah ya yarda da shi kuma ya bi amma idan ka saba to fa wuta ita ce makomaka waɗannan su ne gidaje guda biyu ɗan adam baya da wani zafi na waɗannan gidajen guda biyu duba ka gani ya kai ɗan uwana wani gida ne ka zaɓa ma kanka yau ya kai wanda yake gaffalalle ruɗaɗɗe ka tuna ranar da za ka koma ranar da za ka koma zuwa ga Allah tuna wannan rana da za ka tashi gaban ubangiji ranar wannan lada rana ce wadda ake halarto ka zuwa ga ubangijinka menene ka gabatar menene ka tattala menene gudurinka a wannan rana wannan tafiya wadda babu makawa a kanta ga tsananta fuskar toka shin kana yin sallah kamar yadda Allah yake so shin kana sadar da zumunta shin kana tsoron Allah a cikin mu'amalarka yaya dangantakarka da iyayenka da ‘yan uwanka da dangi baki ɗaya ya ma'amalarka da sauran mutane gaba ɗayansu yaya kake kyautata ma talakawa da miskinai shin kana tsoron ubangijinka a fai da koye shin kana nisantar manyan kaba'irar zunubai da ƙanana yaya kake dangane da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kana koyanka kana karanta ta kana tsayawa kai aiki da ita tana ina ya dangantaka ka dangane da ƙura'ani kana koyansa kuma kana koyar da shi ko kuwa ka zauna ba ka koyansa kuma ba ka san a koyar da shi menene za ka gaya wa ubangiji ranar tashin kiyama ku sani ya bayan allah lokaci ne yanzu kake da shi mai kyau ka sani abin da ke gabanka dama ce da allah ta'ala ya baka shamsuddin ibn al-qayyim yake cewa ya dan uwa hakika kasuwa fa sai take a yau kuma kana da kudin a cikin aljihunka sannan kuma ga dama ga lafiya Allah ya baka yanzu ake cin kasuwar amma idan kai sake lokaci zai zo ga kudin aljihunka amma kuma babu lokaci ko da ka nemi kai ci kasuwar ba za a baka ba shine lokacin da mala'ika ya kira ku tuba zuwa ga Allah mugwayi da daukaka tuba zuwa ga Allah ya kai bawon Allah kafin lokaci ya kuce maka lalle hakika Allah baya jinkirta mare idan ajalin ta yazo hakika ubangiji mabuwayi ne kuma mai bada labari dangane da abin da bawa ya aikata tuba zuwa ga Allah kafin lokaci ya kure maka tun kafin a ce wane ya mutu a ranar da aka ce wane ya mutu to a ranar nan fa bayi za su tafi da kai kabari yaya za ka kasance a daren farko na cikin kwanciyar ka kabari ya zan kasance ya za mu kasance kowa ya kamata ya tambayi kansa menene kai tattali a wannan dare na farko ranar da za a tafi da kai a rufe ka a barka babu kowa a tare da kai shin kana tsammani yini ne mai sauki wallahi dare ne wanda yake mai tsanani hakika malamai da manya-manyan masana da masu hukunci da shugabanni da waɗanda ake masu hukunci talakawa da masu kudi wallahi duk sun yi kuka saboda wannan dare wanda mutum bai san abin da zai je ya samu ba hakika salihan bayi sun yi kuka da idanunsu masu tsoron Allah sun yi kuka waliyan Allah sun yi kuka saboda fuskanta abin da kabari ke jiransu da shi rana ce wanda za a raba mutum da makwancinsa an raba shi da kwanciya a cikin abin da ya saba yana kwanciya a kansa an kai shi shi kadai an binne shi ya kai bawan Allah ka sani lalle hakika kabari shine masaukin farko na zuwa lahira Abdullahi dan Umar yake cewa lokacin da rusuwa ta zo ma babana Umar dan Khattab kenan lokacin da aka soke shi wato rashin lafiyar nan wanda bai tashi a cikin ta ba yace ina tallabe da kansa a cikin wannan rashin lafiya sai umar ya farka ya ce aje ni kasa ya umar ya kai dan umar aje ni kasa ya ce sai na saukar da kansa a kasa faƙala sai umar ya daga kansa sama ya kalle mu mu da muke zaune ya ce ya kai suna na bane na lalace ya kai can mahaifiyata idan allah bai man rahama ba sai ya fashe da kuka ya kai bayan allah karanta tarihi irin su umar ka ga irin rayuwar da suka yi amma a tare da haka suna kuka suna tunanin me za su iske a cikin kabari aba hurairata radiyallahu ta'ala anhu yayi kuka a cikin rashin lafiyarsa wanda daga gare ta bai tashi ba lokacin da aka kalle shi aka ce ya kai sahabin manzon Allah menene ya sanya ka kuka ka sahibanci manzon Allah ka rawaito hadisi masu tarin yawa kayi sallah a bayan annabi kayi jihadi a bayan annabi amma kuma yau gashi kana kuka duk da karantar wadda kai sai ce amma wallahi ina makuran kowa da Allah wallahi ba ina yin kuka saboda rabuwa da duniyar nan taku bane ba sai dai kawai ina yin kuka saboda ga tafiya mai tsananin nisa ga kuma guduri ya kasance ɗan kaɗan ya subhanallah yace yanzu gashi nan na hau kan tudu ana gangarawa da ni ko dai in gangara a cikin gidan aljanna ko kuma in gangara a wuta ya ce wallahi ban san ina ne ake jana zuwa gare shi ba ta kai bawan Allah dubi waɗannan salihan bayi karanta tarihin suka gani yadda suka yi watsi da duniya amma gashi kuma lokacin da mutuwa ta zo masu abin da suke kasancewa saboda makoma wadda take ta gaskiya wani daga cikin tabi'ai da ake kira rabi ibn kusai Allah yarda da shi shine wanda abdullahi dan mas'ud ya gansa saboda tsananin son ibadarsu da tsoron Allahnsa yake ce masa ya rabi wallahi da manzon Allah ya ganka da ya kaunace ka saboda kyakkyawan halayensu da ɗabi'unsa ya kasance yana yin tattali saboda wannan dare na farko daren da za a kai mutum a cikin kabari a kwantar da shi ya kasance yana gina rami shi rabi ya gina rami a cikin gidansa ya yi shi kamar kabari irin wanda ake binne mutum idan ya ɗan samu karsashi da bushewar zuciya wani abu ya gafalar da shi sai ya je cikin dare sai ya shiga cikin wannan kabari ya kwanta ya kwatanta kansa kamar yanzu shi gawa ne gashi an kwantar da shi a cikin kabari sai kuma zuwa can sai ya nadama sai ya tuna abin da kafirai za su rika faɗa da azzalimai rabbir jihuni la'alli a'malu salihan fi ma tarak ya ubangiji kamar da ni duniya zan aikata aiki na kwarai cikin abin da ya saura nan take idan ya karanta wannan aya sai ya an samu kansa da kansa sai ya ce ya rabe hakika an jirkinta maka ko ma ka kyautata aikinka sai ya fito to da safe idan an gansa duk wanda ya gansa ya ga cewa ya samu wa'azi wanda yake babba sai a ga ya ƙara yawan ibada ya ƙara ƙoƙari ya ƙara jin tsoron Allah yana cikin firgici da razana saboda yana tuna wataran yadda ya shiga shi kadai din nan to wataran za a kai shi domin duk wanda ke ɗauka gawa wataran shi za a ɗauka duk wanda ke binne gawa wataran shi za a binne duk wanda ke wanke gawa wataran shi za a wanke hakika rami ne ko tafiya ce wadda babu makawa a cikinta ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu buwayi da ɗaukaka mu tuna ranar da za a mai da mu zuwa ga Allah mu tuba ga baki ɗaya mu zuwa ga Allah lallai hakika Allah zai ji kanmu mu tuna ranar nan ranar nan wadda take mai girma ita ce ranar tashin kiyama rana ce wanda Allah ya bamu labari a cikin ta cewa babu wanda zai tsira sai wanda ya je ma Allah da zuciya wanda take wankakkiya muna roƙon Allah ta'ala ya wanke zukatanmu ya raba mu da ƙarya da hasada kinibibi da gulma da ha'inci ya sa mu cika da imani ya gafarta mana kurakuranmu ya sa aljanna ta zanto makomanmu ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da dukkan waɗanda suka rika yi mu ginan gaskiya ya sa kabari ya zanto ni'ima a gare su kada Allah ya sanya kabari ya zanto azaba ce daga gare su اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تسمعون وقوموا بذاتنا يرحمكم الله إن شاء الله
اللهم اكبر الله اكبر الله لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله